نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين cikakken yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wanda cikin fallasa da ramarsa ya damu a farfajiyar wannan masallaci na usman bin fodiyo da ke a cikin wannan gari na wara a daidai wannan yammaci na lahadi goma ga watan shaban hijira shekara 1443 wanda kuma daidai da sha uku ga watan na sha uku ga watan uku meladiya 2000 da ashirin da biyu allah madawakin sarki ya sake haɗa mu domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi na ahkamul jana'iz bid'aha wallafar imamu muhammad nasiruddin al-albani alaihi rahmatullah za mu tashi farkon babi na goma sha bakwai babi da malamin bayani ya ke matakin ziyaratul kubur babu da ke bayanin ziyartar makabarta ziyartar kaburbura matsala ta ɗari da goma sha biyar babu na goma sha bakwai malar ce wata shira'u ziyaratul kuburi littazi biha wata zakurin akhirati شريطة ألا يقول عندها ما يغضب الرب سبحانه وتعالى وتشرع زيارة القبور أن شرع أن تزوى زيارة مقبرته زوى زيارة قبر برا لاتعاذ بها دومين أو أصو أجي مقبرتها زيارة دومين أو أصو وتذكر الآخرة أتنا للآخرة in aka je makawarta za a tuna da lahira za ga ci maka ga kabarin alhaji wani ga ko ma dai baka san kabarin kowa ba ma dai sai ka diba ga duk wurin nan bayan Allah ne wanda suke a kwantar a cikin wannan wuri duk Allah madaukakin sarki ya karɓi rayukansu ba ma sai kasan cewa kowa ga kabarin wani bane ko wani shi ne mala ce wata zakkurin akhirati ya kasance ziyartar nan manufa ta warko a wa'astu a tuna da lahira sai malaka shari'a ta Allah ya kula inda ma ya gudu rabba subhanahu wata'ala amma da shar'anci da shar'i ga duk wanda zai je ziyarar makabarta ko ziyartar wani kabari Allah ya kula inda kare faɗa a nan makabarta ɗin nan ko a wajen wannan kabarin ma yugudu rabba subhanahu wata'ala duk abin da zai fusata Allah madaukakin sarki wannan sharaɗi ne kada wanda je ziyartar makabarta ko wani kabari ya faɗi wani abu da zai iya fusata Allah maɗaukakin sarki sai malam ya bada misali sai ce ka du'a'il maqburi kaman mutum ya je makabarta sai kuma ya rinka roƙon wanda ke cikin kabari ya shehi ka mini kaza to wannan yana daga cikin abin da ke fusata Allah maɗaukakin sarki to in dai wannan zai kai mutum makabarta to yanzu zuwa makabarta gare shi ziyara haramun ne yanzu wannan ba ziyara ba ya zama shirka shari'ar shar'anci kada a faɗi abin da zai fusata Allah sai ma da ce ka du'a il makaburi kamar kada mutum ya je makabarta madadin ya yi addu'an Allah ya gafarta wa matattu sai kuma ya rinka roƙon wanda ke cikin kabari kan ya taimake shi wannan ziyartar ba ta halitta wal istighafati bihi neman ceto ya wane ya shehi wane ya malam wane ya wane ka cece mu ya shehi ana cikin matsalar tsaro mun kawo koke zuwa gare ka kai muna maganin wannan al'amari din yanzu ziyara ya zama haramu bai halitta wannan ziyara ne shine wal istighathatu bi an yamit shaytan wanda ke cikin kabari min dunillahi ta'ala fa kuma bayan Allah madaukakin sarki aw tazkiyatihi ko ko mutum ya je makabarta amma sai ya rinka tsalkake wanda ke cikin kabarin maimakon yi mashi addu'a ya roƙa masa gafarar Allah sai kuma ya rinka tsalkake shi ya wane baka da matsala wane ka gama lahiya wane ka kwanta wanka ka ji daɗin ka to ka ya gane ko ka ko wannan ɗin ma ba ya halitta wannan ne ma baya halin wal qadru lahu bil janna mutun ya yanke kai tsaye yace wani dan aljanna ne wanda ke cikin kabarin ya wani a cece mu a taimaka muna kamar da yanzu dai kuke cikin aljanna mu ma ku samu na hannu da duk irin wannan ziyartar ba ta ba ta halatta malaka wa nahu zalika da dai abubuwa da suke kama da haka irin masu zuwa neman neman aure neman haihuwa neman kaza kuma wajen kaburbura to wannan inda ita ce manufa to baya halatta a je ziyartar makamarta babban manufar dama ita ce madaga mun waɗi baya shine ya kasance a wasu a kuma tuna da lahira ba ma a je a yi mamamaci addu'a ba shine manufar zuwa makamarta ba ai shi addu'a ga mamaci ko idan ana yi cikin ɗakin kama kana yanci Allah ya gafarta ma wani wadda sunan shi ko kuma kai jimla gaba ɗaya kace Allah ya gafarta ma mutum kuma shi kenan addu'a ta isa da haka ziyartar makabarta manufarta ba ma ka je kama wanda ke cikin kabari addu'a ba shine manufar in an je yana da kyau a mashi addu'a din amma ba shine manufa don addu'a ga mamaci ko ina ana iya babban manufar da ita ce wannan a samu a wasu sannan kuma a suna da lahira shi ne babban dalilin da za a kai ziyarta a makawar ma'arifin malace wafi a hadis to a cikin wannan akwai hadisai da za su bayani akan halaccin ziyartar makabarta al'awar na warko an bore da bin husaini radiyallahu anhu kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da amince su bata gare sai ke cewa inni kuntu na haitukum an ziyartar kuburi ni da farkon al'amari na hana ku ziyartar makabarta sai manzo Allah ce fazuruha to yanzu an halatta muku ku ziyarci makabarta ku ziyarci kaburbura fa innaha tudhakkirukum al-akhirah domin ziyartar makabarta yana tunatar da ku lahira kaga wannan shine manufa shine manufar fa inna tuzakkirukum al-akhirah ziyartar makabarta yana tunatar da ku lahira to abinda ake so ku tuna da shi din ku tuna da lahira to haka ka gane ba ma wai manufar shine aje an mamaci addu'a ba kamar da muke tsara faɗa shine shi mamaci ko ina kana yi mashi addu'a ko kana kwanci kana ce Allah gafarta mu wani to kaji babban manufa din da na kasance ina hana ku ziyartar makabarta amma yanzu ku zaci kaburbura fa inna ha tuzakkirukum al-akhirah domin ziyartar makabarta yana tunatar da ku lahira wal tazirkum ziyaratuha khairan ko manzo Allah ya ce kuma ziyartar makabarta yana ƙara muku alkhairi yana ƙara jin tsoron Allah ziyartar makabarta yana ƙara alkhairi yana ƙara sa a ji tsoron Allah maɗaukacin sarki to kaga dama abinda ake so kenan mata su kasance masu takawa kamar da malam ya gabatar da nasiha jiya to in dai har zai da makwata zai sa ka ƙara jin tsoron Allah to kaga wannan abu ne mai matuƙar muhimmanci kuma shi abin da ake so ne sai manzo Allah ya ce faman arada an yazura duk wanda yake ne ziyarta makabarta wal yazur to yanzu an halatta an jaye wancan hani da ake dace farkon al'amari an yi hani amma yanzu ne duk wanda yake son ziyarci makabartu to zai je ziyarta wala taqulu hujran amma idan kuka ziyarci makabartu sai mun zace wala taqulu hujran kar ku wadi maganganu marasa kyawu al kalam al batil maganganu wanda ba su da kyawu abin da ya kamata a jingina zuwa ga Allah ku doka ku jingina zuwa ga wani Allah ma Allah ta in kuka je zarta makabarta kar ku faɗi irin wa'annan kalamai din shine hujra Allah ta harajahu muslim juz'i na uku shahi na 65 da kuma juz'i na 6 shahi na 82 haka ne Imam Abu Dawud da shi juz'i na 2 shahi na 72 da kuma shahi na 131 a wabin tariq al-Bayhaqi daga hanyar su kuma akwai imamul bayhaqi juz'i na hudu shahi na saba'in da bakwai da imamun nasai juz'i na daya shahi na ɗari biyu da tamanin da biyar da ɗari biyu da tamanin da shida da juz'i na biyu shahi na ɗari uku da ashirin da tara da ɗari uku da talatin da imam ahmad juz'i na biyar shahi na ɗari uku da hamsin da ɗari uku da hamsin da biyar da ɗari uku da hamsin da shida da ɗari uku da sittin da ɗaya wa ziyartar ula ƙari na farko والثانية قال لم يلفظوا كنا شيء ولا أبي داود إمام أبو داود الأولى قال له ركبنا وهذا كتب كتنتا وللنسائي إمام النسائي الثانية قال النبي والثالثة قال له ويسلم أن أكو شاهين وهناك متنا مفغانا ولا ممر فولا مكو شاهين قال النووي إمام النووي كتشار رحمه الله في المجموع أشكال ذا المجموع jaz'i na biyar shahi na ɗari uku da goma ya ce wal hujur manzo Allah da yake cewa wala ta ƙulu hujuran idan kuka je makabarta ku ziyarta amma kar ku ce hujuran ya ce al hujur abin da ake cewa hujur al kalam al batil magana mara kyawu magana banza ɓatacciyar magana wanda ya je ziyarta makabarta ya koma yana ɗaga hannu yana roƙon wanda ke cikin kabari ya cece shi ya taimake shi kaga magana ta zama kalamul batil kenan ta zama batacciyar magana sa'anu ta zama kalamul batil batacciyar magana wa kana nahyu awwalan li qurbi ahadihim min al jahiliyyah hanin farko da manzon Allah ya tashi farkon al'amari ya hana a ziyarci makabartu malaci yayi wannan hani ne liƙurbi a hadikin minar jahiliya saboda suna kusanci da jahiliya ba su daɗe da barin jahiliya suka shiga musulunci ba ba su daɗe barin jahiliya suka shiga musulunci ba su a irin wannan yanayi ɗin in mutum ya bar wani tsohon abu da yake wanda yake na ɗan barkata-barkata ya dawo ga hanya to a za a ɗan ɗauki kwana biyu da ya dawo ga hanya ɗin duk ɗan abu suka ɗan murɗu sai ɗan barkata-barkatan nan ba haka da bane a gane ko yanzu ko mutum ne aka samu musulmi sai wanda ba musulmi sai musulunta so sai kun dan ta hakuri da shi a hankali hankali kahin ya saba ya riga musulunta wanda bai sani ba wanda bai san cewa sabon musulunci in ya gane shi sai ta ganin wani wani irin mutum ne haka so zai ta abu saboda sabon shiga al'amari zai ta abuwa sai a hankali to lokacin suna sabbin barin jahiliya sun shiga musulunci sai manzo Allah sai ya hana ziyartar makabar saboda a jahiliya kaga ana neman taimakon kaburbura ana neman sa'a wajen kaburbura ana neman ceto wajen kaburbura to yanzu ga su sun shigo musulunci suna da waccan al'ada ta jahiliya duk da sun baro jahiliya din amma wannan al'ada din ba kai tsaye ne take iya gushewa ba to sai kai tsaye sai aka ce an hana to kaga tun da an hana ba a ma zuwa zartar makawarta balle ka zo kai wani abu da ya saba ubangiji gaba ɗaya ma an ce maka ba ba to amma sannu a hankali da musulunci ya samu zama a cikin zukatar suka fahimta da sai aka zo aka shahi wancan hani inda aka hukun al'amari shi ne malai kita wannan masta karra kawa'idul islam lokacin da shiga cikin musulunci ka'idojin musulunci suka tabbata dokokin musulunci suka wanzu suka yadu wata mahadatta hakamu hukunce hukuncen musulunci suka faɗaɗa duk wanda suka shiga musulunci sun fahimci addini ɗin wasu shaharat ma'alimu ilimomin addini ya shahara bayanai sun yaɗu ne ko wa biya lahum ziyara sai mun Allah sai halatta musu ce to yanzu walakin fazuruha shine sai ce da na kasance ina hano ku ziyartar makabartu amma yanzu waje ku ziyarta to sun hankalta sun gane to dama wannan shine abin da Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab yake faɗa cikin kitabu tauhid yake ce wannan cikin masail yake ce wannan shine at-ta'allum bi tadarruj karantarwa mataki bayan mataki sannan haka kaga lokacin da Allah madaukakin sarki akwai manzo Allah da musulunci ba a komai abin da ake so shine kai faɗi kalmar shahada kalmar shahada ita kadai ake son ka faɗi a wannan lokaci da ka faɗi kalmar shahada kan mutu shikenan kadai aljanna kuma wannan kalmar shahada sai da aka shekara goma cur banda ita ba abin da ake ba a sallah ba azumi ba a zakka ba a komai da ka sani ba a yi ya kaka zo ka ce ya rasulullah ashhadu an la ilaha illa wa ashhadu annaka rasulullah shikenan ka kare musulunci kenan kawai kuma wanda duk ya wuce cikin wani yanayi dan aljanna ne kaga ne saboda abi abubuwan a hankali an zo aske mutane cikin yanayi na jahiliya ga gumaka ga gargajiya ga giya ga wane ne ga wane ne to rana guda an duka zo da abubuwan nan to ba karamin jidali bane abin bai sai aka zo da shi kadai ta Allah kawai ilmu shi ne ayyuka haka manzo Allah ya rinka yawo kuma da hadisi cikin kasuwa ake yawo ya faɗin ya ayyuhan nasu qulu la ilaha illallah tuflihu ruwan kasuwa wanda Allah zai same ka shagon ka yace ya ku mutane muna tallata muku ku ce la ilaha illallah za ku samu tsira wajen Allah shikenan da ka ce la ilaha illallah shikenan kai karshe Abu Jahl shi kuma yana bin manzo Allah yana haɗe ya ku mutane wanga ya haukace ko kuma da haukata da kowa na tallan nashi kowa ba wannan tallan nashi to haka aka yi sai da aka shekara goma ana wannan dawa akwai wanda ta so gari ya zo wajen manzon sallallahu sallam ya ma manzon Allah tambayi ba shi an sai zan bi ka zan ci manzon Allah ta shafa ko da ya je manzon Allah boye yake lokacin ba ya zo a bayyana da musulunci manzon Allah ta shi kai ba ganin halin da nake ciki da halin da wata suke ciki manzon Allah sai kai dai ka koma garin ku kai zama ka ba dai ka imani ba to kuma garin ku ka zo na ran da duka ji Allah ya bayyana da ni to ka zo sai ka abai amma yanzu amma abai bayyana to sai abubuwan matakai matakai ake bin to lokacin ana samun barin jahiliya to sai aka ce to gaba ɗaya ziyartar makabarta ma ba a yi in kada a je a ta haɗa abubuwa da wasu abubuwa da shirka da sauran lokacin da musulunci ya faɗa da ilmomi ya yawaita da sauransu ko biya halafin ziyara sai aka halartar da a dawo a shiga wajen ziyartar makabarta wa ta da sallallahu alaihi wasallam kauli kaga manzo Allah sai kewaye wancan hadisin da faɗin shi yake cewa wala taqulu hujran manzo Allah ce yanzu ku je ku ziyarci makabartu amma dai in kuka je wala taqulu hujran kar ku wadi hujran kar ku wadi magana banza kar ku wadi abin da bai da kyau kar ka je wajen kabar ka ce kabar ya ce ka ya taimake ka a wannan hujran shi wannan da ke cikin kabar yana neman taimakonka ne kulsu sai mara albani ke cewa wala ya hafa wannan bai koyuwa annan ma ya fa'alu kula ama abinda da yawa suke aikata wa gairu da wasu mutane inda ziyarati in suka je ziyartar makabartu min du'a'il mayyit sai ga wasu sun je ziyartar makabartu amma suna addu'a suna roƙon shi wanda ke cikin kabari din akan ya taimake su wani istigasa tafi suna neman ceton wanda ke cikin kabari wane ka cece mu ana cikin yanayi ga 'yan fashi ga ɓarayen shanu a cece mu na kabari wasu alin labi haƙi ko roƙon allah da haƙin allah ka taimake mu dun wane ya allah dun kabarin wane ya allah ka taimake mu ko mata ce kuma mai rai wani sunan wani a ce allah dun wane ka taimake mu malaka to wannan lagomin akbar hujji wannan shi ne mafi girman magana mai mummunar magana mummunar magana wal qawli batil mummunar zance kenan roƙon mamaci ko neman cetonsa ko roƙon Allah don shi a ce Allah don wane don kabarin wane kamar kaza sai wanda ce tufa alal ulama yanzu zama dole wajibi akan malamai an yi bayyano lahum su bayyana wa mutane hukumar layi hukuncin Allah fi zalika cikin wannan matsala matsabar ta ziyarta ɗaya ake zuwa yi kaga kaburbura da matattunan dukkan ce ka tuna cewa lalle kai ma wata nan za a kawo ka kamar yadda aka kawo suwa ne ya zama ka wazi ka tuna da lahira ka gane cewa duk matsayin da ka kai na mulki ko kuɗi ko sarauta ko ƙarfi na jiki da sauransu da ƙarshe da nan al'amarin ka zai kasance to wannan ita ce manufa na zartar makabarta kamar da kyau manufar zartar makabarta ba ma'ana ne ka je ka kabarwar addu'a ba ita addu'a ga mamaci ko ina ana iya yi ba sai ka je makabarta ba wannan ita ce babbar manufar ka wasu ka suna da lahira shine babban abin da za a ke zartar makabarta don haka ويفهموهم ويفهموهم زيارة المشروعة والغاية منها معلمي تفهم قد متعني زيارتا ودى أكا شرعا تا أكا حالتا والغاية منها دكو متقر يد أكي زيارتا من قبرتو أي متعني بياني أي مكت بياني بعضوها دي أكي أكا مكوكابا وقد قال الصنعاني إمام الصنعاني هذا في سبل السلام أتكين سبل السلام شرح بلوغ المرام كنا juz'i na biyu shayi na ɗari da sittin na biyu a ƙiba a halisa fi ziyarar ƙarshen hadisai da suka zo suke bayani akan ziyartar makabarta wani hikimata mina da hikima da ta ake ziyartar makabarta sai imamu sana'an ke cewa alkullu dalun alama shuru'ati ziyartar kubur dukkan wannan hadisai suna nuni suna nuni ne akan halaccin ziyartar makabartu kaburbura ko bayanin hikimati fiya da ko bayanin hikimar da ke cikin ziyartar kaburbura wa annaha kuma ita abin da yake shine hikima lil itibar mutane su lura su fadaka ka je makabarta ka ziyarci makabarta domin ya zama maka fadakarwa ka tuna ka wasu ka wasu ka tuna da lahira to shine manufar sai imamu sana'a ce fa idza khallat fa idza khalat min hadhihi idan ziyartar makabarta yake banta daga wannan manufa manufar ziyartar ka ba ka wasu ba ba ka zuna da lahira ba in dai ziyartar makabartar ka ba wannan ita ce manufar ka ba an gane ko lamta kun muradatin shar'an don wannan ziyartar naka ba ta cikin manufa da shari'a take su in dai lalle ziyartar makabartar da kai ba don ka wasu ba ne ba don ka tana da lahira ba ne to wannan ziyara naka ba ziyara ne da aka halatta ba ba ta da wani amfani ba ta da wani fa'ida to wannan shine hadisin da malaki asani na biyu ana bi sa'id bin khudri radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya ce inni nahaytukum an ziyarati al-qubur ni na kasance da dan hane ku daga ziyartar kaburbura makabartu sai wanda ake fazuruha amma yanzu kan ku je ku ziyarci makabarta fa inna fiha ibaratan don akwai abin lura wajen ziyartar makabarta akwai abin lura amma idan kuka je wala taqulu ma yusqitu rabba kar ku faɗi abin da zai fusata Allah ku je ku ziyarci makabarta akwai abin lura a ciki amma kada ku kuskura ku faɗi duk abin da zai fusata Allah kar ku faɗi shine muka bayani can baya wani bayani kamar aje a rinka roƙon wanda ke cikin kabari din ko faɗin wasu kalmomi ko neman wani ceto ko makamanci haka a wajen kabari din a kharajar ahmad imam ahmad ya da wani hadisi jizi na uku shahi na talatin da takwas da sittin da uku da sittin da shida a kan imam al-hakim ya da shi jizi na ɗaya shahi na ɗari uku da saba'in da hudu da kuma zuwa na ɗari uku da saba'in da biyar haka da imam al-bayhaqi ya fitar da shi jizi na hudu shahi na saba'in da bakwai sun maƙala sai ke cewa sahihun ala shurɗin muslim hadis din ya inganta bisa ga sharri imam muslim wa faqa zabi imam zabi ya dace da shi ko kama kala malati kawai suka faɗa hadisin haka yake ingantacce ne warwahu al-bazzar imam al-bazzar da shaida har wayo jin shahin 861 وقال الحسن إمام الحسن يا قتل بالمجمع أتكلاش المجمع يكتب أجزء إن أكو شيء نعم إن تقول وقال يتو إسناد رجاله إسناد ماذا جاء حديث رجاله صحيح ماذا جاني ومسك إنغتت قلت سألباني يكتوا وهي عند أحمد وانا رواية تظهر الإمام أحمد بنا وهذا كتنك شنتا من طريق أخرى لقوتها هي تدبا وإسناد أكو إسناد رواية لا بأس به آه، باب اللي فيه إسناد في المتابعة إن أكمش متابعة ولا هشام هنا لشهدوا من حديث عبد الله بن أمر ده حديث عبد الله بن أمر بلفظ البزار ده لفظ البزار وأن أخرجه الطبراني في تدريج في مجمع مجمع الصغير شاهد الأريدة 83 ماذا جاء حديث أبن رجاله موفقون أبن أمن تواني سمالة الثالث حديث نأكل لكي بيان حالتي ziyartar makabartu an anas ibn malik kale kale rasulullah sallallahu alaihi wasallam anas dan malik kice manzo Allah yace kuntu nahaytukum an ziyaratul qubur da na kasance na hane ku daga ziyartar makabartu sai manzo Allah ta'ala ku saurara wa zuruwa yanzu ku je ku ziyarci makabartu fa innaha turiqa turiqa turiqul qalba turiqul qalba ziyartar makabarta turikul kalba tana siririnta da zukata tana siririnta da zuciya wanda zuciya take mai kaushi marashi tausayi wanda bai saurin jin kariya ko tsoro to wanda za ta ku ziyarci makabartu in ka je ka ga makabarta zuciya mutum tana iya kariya in kana ji da ƙarfi sai ka ga kamarin wani ne shi ya koya muku taekwondo ba shi kenan ba to shi dan shi ciyaman na taekwondo din ya mutu ga kabarin shi ba karin kake ji ba in kauri kake ji ga shugaban yan taurin ku mai dajin garin gurin gashin ina shugaban yan dambe to ga kabarin jahar balbalin bala'i na ba su da shi kenan ba su da shi kenan ba ba shi ba ba su da shi kenan ba jahar balbalin bala'i ga su zama to ga kabarin shi nan a gane ko ibola ba ga kabarin shi nan to shi bai mutu ba aiki a gane ko ba kai alhaji ba ne eh to ga kabarin wani nan sani dangote shi ne manajin darakta dukkan fara dangote dangote ce inda kuɗi na sayan rana da mutu rayuwar shi ba ka ce ba to ga kabarin shi nan likita ya ce bai wuce kaza ya ce dot abinda likita ne ce wanda yana cika ko sukan bi kara ba muna ganin ta kwamfuta saboda kasan rayuwar ta zari it sai ya doke wata kawai to shi ma ga kamarin shi nan to ba ga kamarin sarkin kano nan ba kuma ba kamarin shi to a kuma na sarkin musulmi to shi kare gudu ka je wani daga kamarin manzo Allah ne shankat to me zora kuma yanzu me zora babu shi ko akwai wanda zora kuma a haɗe yanzu na ba wanda sura wadin sai a take ta lamarin kaga fa ina turqul qalba ya kamata a ce zuciyarka ta kare in kai busassan zuciya ke gare shine mun zata to ko ziyarci makabatu tana kare zuciya ga wanda shi zuciya shi ta bushe ta ke kashe bai da tsoro bai da tausayi to ya ziyarci makabatu yana kare zuciya zukata wata dumi wal aina ina wanda bai kuka irin shi bai da hawaye to ka ziyarci makabarta kaga wannan kabarta ne kabarin mahaifiyarmu ne lokacin da ka je bidan kuɗi da ta mutu ta kabarin ta ne ce ina annan ce ita ne ai ga baba can wurin ba ba kuka ba a gane ku turin abin da tudmi wal aina makabarta ana kuka wato zakirul akhirata ko mun jahilci mutum ya je makabarta yana tunawa da lahira koda ko na dan koda na daidai da shiga hito din nan ne ban san wanda zai shiga makawata ya hito ba tana lahira ba sai dai kila wanda boka ta je ya bole kawai ne kila shi ka shi kai ba mu ganin tana lahira cikin lamarin shi a ne ku tana tana da lahira sai manzo Allah kuma ya tsara cewa wala taqulu hujran to amma ka ku wadi maganar banza sai kuka ji makawata ka ku wadi maganar banza magana mara kyawu ko da ma ba nan neman taimakon wajen ko na wayo wayo ne wani gashi ne kawai umar wururu to a wala ta kulu hujira a nan duk wani magana mara daɗi ka koyi da koyi shi ina hujira ne kalamul batil ba ta can magana to kada koyi da koyi shi malam ce a harjar wulakin jizi na ɗaya shahi na ɗari uku da saba'in da shida da isnadi hassan sun mara hausun da zaki rahoto shi jizi na ɗaya shahi na ɗari uku da saba'in da biyar da kuma ɗari uku da saba'in da shida imam ahmad ya da hadisin jizi na uku shahi na ɗari biyu da talatin da bakwai da ɗari biyu da hamsin min ɗarikin ukura da gona hanya na daban anhu binawi kudin kudin shi malam ce amma wani wannan ruwa wa fihi da'afun akwai rauni ga ruwa lakin na sai munjabarun da'ifanci ne wanda ana iya daura shi mun jabar ne bi ma qawluhu hadisin fa gabace shi suna daura shi to haka sai zama Allah kalje zama hasan li ghairi wa bil babi a cikin wannan babi ana bi hurairah radiyallahu anhu daga Abu Hurairah da Allah tabbata da shi wasu yati da sannu bayanin zai zo sai ma lace to mas'ala na gaba wan nisa'u kar rijali fi ittibab ziyarati al qubur li wujuhin wan nisa'u mata kan rijali kamar mazaje ne sai su yi ma da wajen halaccin ziyartar makabarta idan aka halatta maza ziyartar makabarta mata ma sun samu dama a tafi da su tsurman a samu wani malami ya je da su ya shiga na kamala na addini a nuna musu makabarta a nuna musu kaburbura in ma yana yiwa a gina kabari kuma ya je da wani gawa su gani ga gawa nan ga kabari nan a ɗauka a sa a nuna musu da ake sassa itace a danne mutum a tsarin ha'ari duka su gan saboda tunawa da lahira wani ko tunawa da lahira da wasuwa da nisanta mun wace to kun gani duk matar da take zuwa an so laya ta hauka ta kishiyanta to ga dai karshen al'amari a gane ko wanda ke zuwa wajen boka ya bata sa'a kada kara mata kishiya to da karshe dai ga bankumancin kuna da gani ba haka duniyan ga kowa bai wuce kwanukan da aka diba mashi kuna da gani ga su ware na su ware ai ga kabarin wancan can ga na wancan can ai ga na wancan can ma to su mata a ji da su malata ne wujujin yana halatta kamar da ke halatta ga maza su jaga ke halatta ga mata saboda wasu fuskoki da malam da ya mutu al'awwal na farko umumin kaulihi sallallahu alaihi wasallam umumi cikin zancen manzala cewa yayi wazurul kubura ku ziyarci kaburbura bai ce maza ku ziyarci kaburbura ba gaba ɗaya gama yake ku ziyarci kaburbura don haka mata ma sun shigo kamar da ke cewa sallu kamar a tun wani musulmi ku yi sallah kamar da kuka yana sallah da maza da mata kowa ya shigo ciki duk guda ne to haka nan fazuruwa kowa ya shiga mata ma sun shiga ciki malaci fa yadda kulfihin nisa mata sun shiga cikin wannan bayani din wa bayanuhu bayanin wannan annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam annabi lamma na lokacin da ya ne an ziyartar kuburi lokacin manzo Allah ya yi hanin ziyartar makabartu fi awwal al-amr farkon al'amari fala shakka babu kokonto annan na yohani inna kana shamilan lirrijali wal nisa'i ma'an a lokacin da aka yi hani gama ne gaba ɗaya ne aka yi hani da maza da mata aka hana da aka hana ziyartar makamatu da maza ne da mata aka hana kun gane ko to don haka fadan ma kara yayin da annabi ko yace kuntu na kuma an ziyartar kuburi da na kasance na hana ku ziyartar kaburbura kana mafhuman idan za mu fahimci annahu cewa shi kana anil jinsaini yana nan jinsin nan guda biyu maza da mata ne su aka hana ziyartar kaburbura darurata an yukhbiruhum amma kana fi awwalil amri min an-nayl jinsayn malaka wannan lura ne ya kamata a bada labari amma kana fi awwalil amri abin da ya kasance farkon al'amari min an halin nan da aka yi cewa na kasance na hana ku ziyartar makabartu malaka ce min al-jinsayn gaba ɗaya jinsi biyu ake ne jinsin maza da mata an hana kowa ziyartar makabarta a farkon al'amari to fa idza kana al-amru kadhalika idan ku al'amari haka yake lokacin da aka yi hanin ziyartar makawatu ana yin gaba ɗaya da maza da mata ne aka hana to kana laziman ya zama lazimi dole an da khitaba bayani fil jumlati thaniya a wanga jumla na biyu cewa yanzu ga ku ziyarci makawarta bi baqiyatil af'alil mazkurati shine ko min alhadis ko na wannan hadisi din ko shine kauli wadanda annabi yake cewa fazuha yanzu ku zirci makabarsu inda ma arar bil jinsin aidan to har yanzu ma jinsin biyu duka yake ne da maza da mata in dai har da farko cewa na hana ku zirta makabartu da mata sun shigo da maza to nan ma da aka ce yanzu ku zirta makabartu to mata ma sun shigo ba wanda ya sai ce an gane ko na'am to gane wai ayidu annal khitaba malaci daga cikin abin da zai karfafa shi wannan zance fi baqiyatil af'al al mazkurati cikin sauran ayyukan da aka ambato fi ziyarati muslim a karin imam muslim yazo da shi fi hadisi burayda a cikin hadisi burayda al mutaqaddim alfan hadisin da ya riga wata dazu na burayda da aka ambato cewa hadisin yayi wa nahaitukum ai sai ba da misali ke ta wa nahaitukum an yu'mil adahi na hana ku aje naman layya ko ka salatin sama da kwana uku kada wanda ya da ya layya naman shi wuce kwana uku na ji kana ka tsare ne na ka kaje ne na ka wuce kwana uku ko to bari a kai ƙarshe a gane ko na hana ku kar naman kowa na layya wuce kwana uku sai manzo Allah zai ce to fa amsi kuma ba da lakum to yanzu an samu walwala kowa ya rike nama shi iya wanda yake so can da ana cikin yanayi mutane suna ba da yawa ga talauci sai an kace to kada wanda ya kuskura naman shi wuce kwana uku to da an ga kwana uku baka yace naka sai ka bi ɗau mabukata ka ba su dunguna ka kawo a cikin musiba kaga sai abinci ya yawaita hannun mutane to ka ji dabarar da an kai to da aka aka samu walwala sai aka ce to yanzu kan kowa ya rika mishi don haka mu ba mu haɗo cikin labarin nan ba aligo to wannan ciwon da aka yi an hana aje naman da ya sama kwana uku amma yanzu ku zo ku riƙe do ya da ya bayyana gare ku umumi ne mata ba su laya sun shigo ciki sun shiga cikin wancan hali na warku yanzu kuma da manzo Allah ce kowa riƙe naman shi yawa da gama matan ba su shigo ba sun kuma shigo ciki abin da ma da yake ne yake sai manzo Allah kuma ce wani hatukum anin nabiy na ana ku yin tsine illa fi sikain cikin salka gora ko shirbu sai manzo Allah ya ce yanzu kuna insha fil askati kulli kowane irin salka in can da an ce cikin salka irin na duma na wanda ake kuma na kwada irin nan irin na salkan da ake na wanda ake kwakwada na me kuke cewa shi dumul kadar na dumul kadar to to la to kamar an ce shi cikin shi dai za a sa tsime sai manzo Allah ce yanzu ga kuna isa cikin kowane iri ko gora na roba ne ko na ƙwarya ne ko na karfi ko na silba ne ko ba don haka bane to duk yanzu an yadda kusa to wancan hali na farko da maza da mata ne haka nan cewa ku za cikin kowane irin gora ko salka kuma yanzu halaccin na kowa ne da maza da mata ne sai manzo Allah ce wala tashrabu muskira amma kar ku sha duk abin da ke sa maye duk abin da ke sa maye kar ku sha to yanzu da maza da yake ne yanzu duk syrup da ake sha su tsalle su wane su maza da yake ne kasu sha har da mata kun gane ku to haka hani din yanzu kuma halacin gaba ɗaya ne to shine malam yake bayani anan din sai yake cewa aqulu sai in ce fal khitabu jawabi fi jami'in hazin afal cikin dukkanin wa'in ayyuka da muka ambato maganar layya maganar sha cikin abin nan da tsime mu wajahun ilajin sai ni kat'an kat'an ana fuskantar da shi ne zuwa ga fuska biyu na maza da mata ba keɓance maza kawai ba da maza da mata ake kuma ba keɓance mata kawai ba kama awwal sha'an kama yadda shi ne sha'ani fili kai tsabin awwal cikin wancan bayanin na farko da maza da ke cewa kuntu na haitukum na kasance ina hannu فإذا قيل أنك بأن الخطاب وأن الجواب في قوله من لا تفزوروها كوزيرتي مقبرتو إذا أنك خاص بالرجال ماذا كوي أكيني تزيرتي مقبرتو اختل نظام الكلام ما لا تتو صار مغنى يلالك كالالة صار مغنى إن وضافتي تروا ترا وضافت رواته تراوته كما وطن ainihin maganan kyakkyawan yanayin maganan ya riga ya wuce ya gushi al'amrun lazi la yaliqu biman utiya jawami'ul kalim mala ce to wannan ko al'amari ne wanda baya cancanta ga wanda aka bashi jawami'ul kalim manzo Allah an bashi jawami'ul kalim matattaran kalmomi zai faɗi magana ɗaya amma tana da cikakkun ma'anoni to yanzu in ka ɗauki wannan magana kace ta ke ɓanta ga maza to magana ba ta da cikakken ma'ana kenan to manzo Allah ko ya fi ƙarfi ya faɗi magana da ba ta da wata ma'ana kun gane ko na'am ومن هو أبصر من نطق بالضاد wanda shine wanda fi kowa fasaha iya faɗin furta kalmar dad kazan kalmar dad ko cikin larabawa ba kowa iya faɗin ta ba ba ko cikin mu gare gare ko cikin larabawa kalmar dad balle mu fasa mun mun huta mu lodi muka cewa su kan kana rodi ko shi ne ba rodi ma suka ce mata abin su shi kenan su huta shi kenan garin manzaro ga ne warar rari shi kenan ba su mutu abin su ba ga gane to manzo Allah shine kalmar du'at ne na kuke gani kalma ce wadda ko ko larabawa sai wani da wani ba kowa ba kowa ne fasihi wajen faɗin ainihin wannan zuwa ta zuwa ilma wannan da muke ci malodi din nan shi yasa za ka ji mafi yawanci duk waɗanda suka zo karatun fatiha daga ƙarshe sai ka ji wani can ya aje da ƙugiya wani aje da guha wani aje da malha wani sai ka ji aje sak saboda zalin ne karshe wajen ko ba ba to manzo Allah shine wanda ya kuwa fasaha da ya faɗi wannan kalma sa zalin to bai kamata a jingina mashi kuma magana da watan ba ta da abin nan ba afsahu man taqabbal dadi sallallahu alaihi wasallam wa yaziduhu ta'yidan malaci abin da zai kara ma wannan magana karfafuwa al-wujuh al-atiya wa'inda fuskoki da za su zo an haini ko a tsari na biyu musharakata rijal to ka haƙuri kaɗan musamman a cikin bashi a tsari abu na biyu ko bai ya wuce tof mutsa da yana ne ɗauka a shayar a bashi na sai abin nan to abin da maka karanta daidai Allah ban mulada inda kuma muka yi kuskure Allah maɗaukakin sarki ya yi muna Allah ya gane da mu gaskiya gaskiya ba mu yi kafinta ya gane da mu kada kada na mu ya ba mu kwanan tantanta da ka cewa Allah bi hamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh